بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أكيوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta lahadi ɗaya ga watan bulgada hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam alif ɗari hudu da arba'in da hudu wacce ta daidai da ashirin da ɗaya ga watan mayu shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darar ƙur'an da ke nan ganyen oda sami naka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Ishratun Nisa ko kitabu Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na bakwai a cikin jerin karatu wannan littafi kuma muna nan ne a babi da malam ke karantar da mu alghaira ko alghaira abin da ya shafi kishi kamar yadda bawo ke cewa kishi kuma mata a wancan darasin namu mun karanta hadisi na sha tara da na ashirin kadai wanda a yau za mu tashi akan hadisi na ashirin da ɗaya wanda shi ma yana magana akan irin kishin da ummuna Aisha radiyallahu anha tayi akan abincin da aka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam مالك قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت Imam Nasa'i yace Muhammad ibn al-Musanna ya zantar da mu ya ba mu labari daga Abdurrahman shi kuma daga Sufyan shi kuma daga Fulaitin shi kuma daga Jasra bintu Dajaja ita kuma daga Nana Aisha Allah ya kara mata yadda masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat نانا عائشة تشي ما رأيت صانعة طعام مثل صفية ban taɓa ganin macen da ta ƙware wajen iya abinci ba kamar safiya bintu huyayyin cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahdat ila annabi sallallahu alaihi wasallama ina'an fihi ta'am ta yi kyauta wa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani kwano ko mazubi ta aiko masa da wani kwano ko mazubi wanda akwai abinci a cikinsa nana aisha ta ce fama malaktu nafsi an kasartuhu ban iya mallakar zuciyata ba har sai da naga na fasa wannan kwanan fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an kafaratihi sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da kafaransa me zan yi in biya wannan abin da nayi na bata mata kwano da nayi fa qala sai manzon Allah yace ina'un ka ina'in ai kwano kamar kwano ne wa ta'amun ka ta'amin shi ma abinci kamar abinci ma'anar wannan maganar ita ainihin wato nana Aisha tana tambaya ne tunda ta bata mata kwano yanzu ya za a yi sai mun ya ce ai kwano da kwano mana in kin bata mata kwano zaki ɗauki kwano irin wannan ko kula irin wannan ko plate irin wannan ki miƙa mata mun gane wannan ki mene ki miƙa mata asalin mai kyan ke kuma ki karɓi wanda kika bata din ki ajiye a wurin ki in kina buƙatar shi in ma ba ki buƙata ciyar haka nan da abincin ma ya zube ya lalace to sai kin biya irin wannan abincin da wani abincin irinsa wannan ta ja imamu malik a mazhabinsa yake cewa duk wanda ya bata wani abu matukar yana da wani abu irin wannan abu to za a karbi wancan mai kyan a ba wanda aka batawa shi kuma wanda ya bata din a bashi da lataccen ina fata mun gane wannan sai dai sun yi sabani akan cewa da zai kasance ya zama cewa ɗaya daga cikin waɗannan kwanukan ya fi wancan daraja ne ya za a yi shin za a yi wa wancan ciko ne ko ba za a yi ciko ba shi ne abinda malami su yi sabani a kansa amma dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata wa ummu salama to wannan abu ne wanda yake ainihin wata tabbatacce tsakaninta da Aisha kamar yadda muka ranta a wancan hadisi sai shi wannan hadisin malam yace da'ifun hadisi ne mai rauni akhrajahu Abu Dawud wal musannif fi sughra Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a labin hadisi na 3966 haka nan shi Imam Nasa'i a cikin as-sunan as-sughra ya fitar da wannan hadisi sannan kuma min tariqi sufyana an fulayt an jasra bint dajaj an aisha bihi sai ce wa jasratu qala anha al-bukhari indaha aajib wannan jasra din ita ce wacce ke da matsala isnadin amma asalin hadisin ma ba kamar yadda imamun nasa'i ya kawo shi a wannan riwaya bane ke wannan riwaya riwaya ce mai rauni ina fata an gane yawwa asalin wacce aka ce ma ba wanda ya kai ta kware wajen iya abinci Aisha ce cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi kowa kware wajen iya girki to saboda haka so ake yi a dinga ne eh a dinga gasa wacce tana ta kamo wance wajen iya girki kamar yadda kuma Nana Aisha ta faɗa game da Zainabu cewa ban taɓa ganin mace irin Zainabu ba wajen iya kaza da kaza da kaza da haƙuri da iya riƙe miji da iya waye waye kaga su matan da haka suke suna faɗin gaskiya game da wa game da abokanan zaman su ba kamar irin mata mu bane masu birni alkhairi eh wajen tana ba da labari game da kishiyarta ko abokiyar zamanta ba za ta taɓin faɗin wani abu na alheri game da ita ba sai dai sharri da wani mata ce amma dai kyakkyawa ce ki talla wani kyau a wajen wannan hanci kamar annan shufara goshi kamar kaza da kaza goshi muni kamar ɗan jaki akala ga ana aibata mutane irin wannan to irin wannan abin da mata suke ba ƙaramin musiba bane ba ƙaramin bala'i bane yadda za ku gane wannan wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin da na Aisha sai ya yabi Safiya binti Huyayyin sai mun sai na Aisha ke cewa rabu da ita wannan yar gajeren yar dukurkusa da ita ita ce har za ta ce za ta ja da ni kaza da kaza manzo Allah ya ce mata kul wallahi wannan maganar da kika faɗa muninta inda za a ɗauke ta a jefa ta a ruwan teku to da sai ta gurɓata wannan ruwan teku sai ta mai da shi kamar ruwan kwata saboda irin munin abin da kika faɗa kaga ashe akwai inda ana daga kafa akan maganar kishi akwai inda ba a akwai inda ba a daga kafa idan wajen maganar abin da ya shafi mutunci ne ko halitta ko wata ɗabi'a wacce take ainihin wato in an yi ta kamar zai zama an yi gulma ko an yi wani abu wanda yake mummuna to gaskiya jama'a ba a daga kafa akan irin wannan ina fata mun gane wannan ba a daga kafa akan irin wannan abu don haka kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar na Aisha ba yace laqad qulti kalima haƙiƙa kin faɗi wata magana da law muzijat bima'il bahri lamazajathu inda za a jefa ta a cikin ruwan teku sai ta gurbata wannan ruwan saboda muninta yanzu ya so ya halji sufiya a wancan yanayi Allah ne mahalicci ko yanzu aibata halittar ta kamar aibata halittar wane ne halittar Allah ya cewa Allah bai iya halitta ba ko wani abu makamancin wannan amma dai aike shi irin na cewa ina ma ta iya abinci wannan abin ma aina ma fi ta iya kwalliya ai kaza da kaza ai wannan wacce bata iya kwalliyan ba kaga wannan babu laifi an san dama abu ne wanda ana iya yin kishi a kansa ina fata mun gane wannan amma ba a yadda a kushe mene a kushe halitta ina fata mun gane kamar yadda ummu salama ita ma ta taɓa irin wannan ta ce ma safiya wannan yar bayahudan wannan yar kasar gumin bayahudan manzo Allah ya ce mata eh ba komai dai amma ai danginta dangin annabi haruna ne wan annabi musa na fata mun gane wannan saboda kaga ita ma sai manzo Allah ya daga darajarta ya nuna musu cewa ai ita ma tana da wata daraja to haka mata manzo Allah su kowace akwai abin da take takama da shi to kamar haka ne masu mata da yawa suke suke morewa eh yau in ka je nan akwai irin ɗabi'an akwai irin yanayin akwai irin abincin akwai irin shagwabar akwai irin komai nata daban ne irin ɗabi'un wancan ita ma daban ce rashin iya abinci ɗan ƙazanta ƙazanta amma dai akwai iya gyaran gado da abubuwa irin waɗannan ina fata mun gane wannan kowace akwai inda zaka tana da ɗan matsala irin nata akwai kuma inda ta yi zarra ina fata mun gane wannan Allah ka shiryar da mu na'am a ba a haka wannan kuskure ne a gaban matar ka ce wance kai wance ai ina yaba kinta ko ka faɗa ka ce kai ai ina yaba kinta samu mace mai kyau irin wance to ka hada faɗa ka kunna kanka wuta a gidanka wannan magana da ka faɗa wallahi ba za ta taɓa manta da ita ba tana nan a ranta duk yadda ka yabe ta wata ranar ce a ba nan ran nan ka zo kana ce ba ba ba ba bace ta kai wance kyau ba kai ta bayani to ai abin da ya zana faɗi wannan saboda ce oho dai sai dai kai ba za ta yadda ba mata kenan in dai za ka yaba wa wata ka faɗi wani dalilin da ya sa kake son ta ko kai admiring ɗinta ko baka aure ta ba ba nan ka zo kana cewa wance kaza da kaza da kaza ba ba za ka taɓa manta wannan abin ba shi mafi alkhairi falyaqul khairan aw liyasmut Allah ka shigar da mu to shine amma dai ina unka ina wa ta'amuka ta'am wannan daidai ne a hadisin ina fata mun gane kamar yadda mun karanta a baya yawwa hadisi na 22 mala yace قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول الحسن ابن محمد الزعفراني يا بام لاباري شكما يشي حجاج يا باش لاباري شكما لك ابن جريج أنقاني هو يشي زعم عطاء عطاء يا جاي من الشيوى أنه سمع عبيد بن عمير شوى شي يجدك عبيد ابن عمير يقول لنا شوى سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش yace ya ji na Aisha Allah ya kara mata yadda tana faɗin cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zama yana dadewa a wurin Zainab bintu Jahshin kaga saboda tsaban kishi idan ya shiga ɗakin shi ana kirga mintocin da yayi in ya shiga can ma ana kirga mintocin da yayi a ina ne yafi dadewa mata bayin Allah Allah ya ƙara muku imani Allah ya ƙara muku salaha da ainihin wato kawaici da imani eh to kaji nana Aisha shi tana lura in ya shiga gidan Zainab yayi ke dan daga cikin ɗabi'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bin su har daki ya je ga gaishe su ya ga wani hali suka tashi sau kwana ba shi bane yake zama a daki ba boss bane eh manzo Allah ba soja bane ba kuma dan sanda bane dan kamar da Malam Ayyub Rashidi ke faɗa cewa duk namijin da bai iya tarairaya ba bai iya wasa ba to wannan kake aure shi in ba riga an yi auren ba mal ali rashid makarfi Allah ya kara mishi lafiya yace dan aure ba gidan soja bane aure ba police station bane kuma aure ba kotu bane an gane kaga dinnan wurin wurin rigingimu ne kawai fire for fire yawwa aure ana son mulaqafa ana son taushin hali ana son sauƙin hali ana son sauƙin kai ana son sararawa malam ana son fantamawa a ji daɗi a more ma juna a saki fuska a yi dariya a yi murmushi a yi wasa da juna ɗaya bai wa juna kewa ba kullum ka zo fuska kamar ka yi fuskar shanu ba ka san saniya ba ka taɓa gani tana dariya ba ko ka taɓa gani wai saniya saboda ka ba ta abinci ka ga wani alamun farin ciki a fuskarta kwali-kwali ko ne daga filaye kun taba gani shi yasa ba wani sai ce ya yi fuskar shanu ta sanya kullum dunkum take ita ne kawai a bata so da haka kagan kullum kana fuskar shanu matakka ba za ta gafarta maka ba sannan ko da bayan mutuwanka wanda ya fi kowa cancantan a yadda da ɗabi'unka da halayenka in ya gaya na ƙwarin ita ce matarka. Mun gane wannan? Duk da sauran mutane da kake rayuwa da su a waje rayuwa ce takaitacciya. Rayuwa ce ta haye haye ko sana'a ce ko a ofis ake haɗuwa. Amma matarka sai ta fi kowa iya ba da labarin waye kai. Wani a waje farau-farau malam. Ta wasa da mutane ga fara'a ga kyauta. amma a gida wajen iyalinsa kada faɗi sauran shi kenan ginsa fuska shi kenan tsawa musamman man ya ga alamun za a tambaye shi kuɗin famfas to ai ranar ba zaman lafiya a gidan babu wancan dama ɗan me galla mata harara dan gidan kashin da za a sayo wa ɗanka ne za a sawa ai koko ko wace ce mai sawa ba ita bace ya zo ni rabon da ya sayo wa matarsa wannan ɗan ɗan mai ake ce mishi yawwa ba ba na san faɗi always ina san faɗi asalin pad da suke ɗan sa wanda ke tsantsane musu jini in suna jinin al'ada wani ma bai tausaya matar shi ba bai ma san ana saya ba wallahi malam ka je ka tambaya wani bai taba cewa matar shi ba sai dai kauce ne mu zai ce kunzugu ai ta fama da wanki yana karni mana a sai abin da za a dan siya mata tana dan tarewa saboda ya zamto an tsatsana abin yadda ba za a samu wata matsala ba wannan din ma ba zai ba Allah ya kiyaye to ai na dauko ma mai yawan ko wani abinci ma baya bata balata na ai maganar pad ko maganar always a gidansa Allah ka shirya da mu Allah ka gyara mu dace ta ji labarin cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana yamkuthu inda zainab binti jahsh cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana dadewa a dakin zainabu binti jahsh fayashrabu indaha asalan idan yaje wajenta sai ya sha ainihin wato me zuma riwayoyi da yawa sun tabbatar da cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل والحلوى منظر الله ينسى دكا ونأبو نأليوى ميزاكي irin ka ce ɗan tamtam ɗan splash ɗan duk wani kayan da ya kwalam da makulashi mai ɗan zaƙi haka irin su tofi irin su ɗan chocolate haka manzo Allah yana son irin wannan abubuwa ina fata an gane kuma yana son zuma to ka kai ma an kaso waɗannan baka laifi ba kenan ko eh babu laifi abu ne mai kyau fare da gaske saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana son ainihin wato zuma to ita kuma kullun ya shiga ɗakinta tana nan da ɗan zumanta a cikin ɗan ɗan kwano in ya shiga an gaisa an tashi lafiya ya gida ya rayuwa ya kaza kaza sai ce ga wannan ka ɗan sha sai ce masha Allah masha Allah sai ya ɗauka ya sha ai wancan sa ɗin magana ko ba haram bane mace da haka saboda kada ki cewa idan miji baya dakin ki wai ke ba za ki ba shi kyautan wani abu ya ci ko ya sha ba ba daidai bane shikenan shi sai a mai da shi dan bora eh saboda yana wancan dakin ba ji da an wancan dakin ba a saboda haka ba komai ko da ma tsokana ne ya halatta shari'a an gane wannan yana dakin wancan wancan aiko mishi dan kila yana sarrama ko yana son kwaɗo na alayyahu ko yana son ɗan salad na ɗan natas da lansir da wasu abubuwa haka shi kuma ko da baya ɗakin ki zai ɗan sa ɗan siyo ki ɗan kwaɗanta mishi sa ƙuli-ƙuli ya ɗan ji sai a ɗan aika mishi da shi wance ta man take ki to ke ma ga wannan ɗan ɗauka ki ci mana wa zai ci wannan ni baya ko kuwa shikenan ko ka kira yaran wani wance ku zo nan suna zuwa ku sa hannu mu ci sai ka rage mata mene rage mata zafin tunda yayin da ya sun ci ko kuwa in ma wani ba ka sa dai to wa fiha ko ba ka ba saboda haka abu ne wanda shari'a bata hana ba babu laifi ai haka to kullum ya shigo gidanta sai ta ba shi ainihin wato zuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha wannan zuma din fatawasaitu ana wa hafsatu sai muka hada baki ni da hafsa muka yi hadin baki dan dama gidan manzon Allah ya musun fati guda biyu ne ko da fatin da shugaban fatin ita ce Aisha eh akwai adadin yawan mata ne karkashin ta ƙarƙashin kulawarta da kuma kishi a ƙarƙashinta ita ce shugaba wanda buga da wannan eh da kuma wacce da kuma fatin su ummu salama da zainabu binti jahshin na fata gari da sauran matayen an gane su ma suna ƙarƙashin wanne ɗayan fatin to su mata haka suke a rayuwarsu kuma ba za ka iya cewa wai ka raba su da wannan ba a ce kwata-kwata a rayuwarsu a ce ba za su raba kai ba za su raba a'a in dai mata uku ne a gida sai ka da biyu sun haɗa kai sun ba ɗaya ko kuwa ɗaya ta zama ita ce me wannan ami ita kaɗai gayya in kuma su huɗu ne sai ka da guda biyu sun fi haɗa kai waɗancan biyun su masu fi ne sun faɗa ga tsakaninsu wannan kamar ɗabi'a ce kamar halitta ce ta 'ya'ya mata ba sa yadda kowa ya ci kansa a gida ya ce wance ba ruwanta da sha'anin wance wance ba ruwanta da sha'anin wance ba ruwanta da 'ya'yan wance babu wani ɗan saurarawa ya tsakaninta da wance bai yiwu haka dole sai an samu waɗanda za su fi haɗuwa da juna ko da haɗin baki ne ba haɗin kai ba ina fata mun gane wannan sai an samu tsakanin su bazan yi ba fatawasaitu ana wa hafsatu sai muka yi haɗin baki ba haɗin kai ba sai muka yi haɗin baki ni da hafsatu dan rigima yana haɗuwa tsakanin hafsa da aisha aisha ta ce ma hafsa in manzo Allah ya zo ki mishi kaza in ta yi manzo Allah sai ya hauta da fada amma ita Aisha an ta mishi kuma sai ga ai normal ne ba matsala na fata gani shi yasa da ake cewa ke dai ba wani abu da zai faru da ke face ni ban taɓa samun alheri game da ke ba duk abin da kika ce in yi in nayi ba wani abu da ke biyowa baya sai zan shi yasa idan Aisha ce Hafsa mu haɗa kai mu yi kaza ce mata na gidin a wasu lokutan tunda ta yi ta yi ta yi ta gaba riba na fata mun gane wannan in kana karanta hadisai irin waɗannan zaka dinga jin irin waɗannan labaran sai dai ka je kai kambara ka ce ashe abin ba farau ba kuma ba ƙarau ba mun gani ma'ana ba yau aka fara ba kuma kai ba a gidanka za a gama ba na fata mun gane wannan so dole a dinga wayar da kan mata musamman kan irin wannan tace sai muka haɗa kai ni da Hafsa ma'anar kalmar tawasaitu ai ittafaqata sun haɗa kai sun yi yarjejeniya sun yi haɗin baki akan cewa in an cewa ayyatuna dakhala alaiha anna ayyatuna dakhala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam faltaqul inni ajidu minka riha maghafira cewa kowannen mu idan manzon Allah ya shigo gidanta ya riga shigowa ɗaki na ko ɗakin ki ko to kawai ki ce kina jin warin maghafir maghafir wani ƙaro ne wanda yake dan bugu kamar tafannuwa haka an gane wannan ban san sunan shi da Hausa ba abin nan din shi dai botanical name din shi dai suna ce mishi Vachelia orfota Vachelia orfota wannan oho ya rage naku ni dai na gano wannan asalin botanical name ɗinsa mun gane wannan bishiya ce tsiro ne wanda baya girma sosai bai wuce a ce ya ɗan yi mita uku mita hudu sai ɗan ya rasa kaman a ce irin baba an gane an san baba ko irin ɗan itacen ba amma ba bishiya ba ce babba da ke yin girma sosai an gani to tana fitar da wani ƙaro wannan ƙaro ɗin wani lokaci zuma sukan yi su sha wannan ƙaran sai zama ya haɗa cikin zuma akan iya kuma cire wannan ƙaro ɗin a yi amfani da shi wajen harka ta ainihin wato kiwon lafiya ina fata mun gane wannan to me ya faru to kuma yana da ɗan irin bugu ɗin nan kamar tashi idan ka sha tafarnuwa ya kake ji malam ai duk wanda ke kusa da kai ma in dai mai karfin ce sai ya ji cewa kai hmm wani ya dai ya ji kana dan tashi ne kana dan bugu haka to haka ne yana shigowa kasan mata ai ba kawai za ta yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma dabi'arsa baya son kwata kwata a ji wani kamshi ko wani warin da mutane ba sa so saboda me yana yawan ganawa da mala'ika shi yasa yana yawan tsaftace bakinsa yana yawan shan abu mai zaƙi ko mai ƙamshi wanda zai gyara masa jikinsa ya kuma ƙamsa masa bakinsa an gane wannan to manzon Allah yana kyama ƙwarai da gaskiya ce ana jin wani bashi ko wani bugun wani abu daga bakinsa yana shiga ɗakinta a wata riwayar daban sai ta zo tana ne da manzo Allah yakan zo kusa da su haka yana musu magana baki da baki haka kusa da su ba irin zama bane da ake yi tana cin kana nan mata da miji ta shi lafiya lafiya lau ya yara lafiya kudu ga kudin shifa ne ni na fita a dawo lafiya to kai lafiya wannan soja wannan soja ina ga dan batalin da aka yakin bama da shi ko kuwa i a wala mataka aije kusa da ita ne ka je ka tsaya ka je ne dan kamshin jikin ta yana dan bugun ka kamshin bakin ta yana dan taba ka yawa shine in zo samu ma kafin ka fita gidan miyau din bakin ta ma ya taba naka an gana abin da nake nufi ai ko kware da gaske in zo samu ne miyau din bakin ka ya taba naka kafin ka fita daga gida dan manzon Allah ko azula yayi wani lokaci zai fita masallaci sallah to sai miyo din bakinsa ya taba bakin matarsa kafin ya fita je sallah ko ba zai canza alwala ba haka zai je masallaci wa mutane sallah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan kenan sa'i yana so ya yi tawili to ina ganin shi aka yi ki a gida shi yasa police ke koro shi ko ba ka ba Allah ya zabi dace mun gane to tana shiga kawai sai da ya manzo Allah ya mazo sai dan ja da baya ya ƙara matsowa ta dan ja da baya sai dan haka ina dan haka ba ta ce komai ba shi kuma sai ya gane me haka me haka ka ko da ka dan ci magafir ne haka na dan ji tashi ne dan ji dan dan bashi haka a bakin nawa kuma ce kwarai lafiya me ka sha haka ana son a gano me yake sha a can ɗakin ke ke wasu ƙarfan me tunani da wayo kana aiki da aiki ɗinka an gane wannan sai ta fara ɗan kakaucewa da ne ya ɗan matsa ta ci mishi akalta magafir shin ka ci magafir ne na ɗan ji tashinta haka ina fata an gane wannan ina jin ina jin warin magafir ne ko dai ka ci magafir ne tare da kai fa daqala ala ihdahuma yana barin ɗakinta sai ka shiga ɗakin wata faƙalat zalika lahu ita ba sai ta ƙara maimaita masa ta ƙara gaya masa cewa ko ka ci magafir ne faƙala la ya ce a'a bal sharibtu asalan inda zainab binti jahsh ta ce a'a na dai sha zuma ne a wurin zainabu ɗan jahash a wata riwaya ta daban ita ma sai ce mishi to kila da zuman da aka bakan ta je ta sha wannan irin karan ne sai aka hada shi a cikin zuman to kaga tunda wannan zuma tana bada matsala in an sha ta ana jin warin magafir zai kara sha kun gane kuma abin da suka yana kun gane karatu irin da an yi shiru kawai ya ce ai zuma kawai na sha aka yi shiru to zai iya gane cewa ko dai ya ci wani abu ne kafin zuman tunda ba a taba ci ya sha shan zuman ba a taba ci mishi wani abu ba sai yau to sai aka ce mishi in ina ganin fa zuman nan ne ta ci ta yi ta ciwo irin wannan karan ta zo ta hada zuman shi yasa da ka sha ake jin wannan abu to kaga tunda zuman bata kare ba ko ana ba shi yana sha zai kara sha ba zai kara sha ba yace walan a'uda la bazan kara shan wannan zuman ba na haramta kai na shan wannan zumar an gane fanazalat sai wannan aya ta sauka fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi limatu harrimu ma ahalla Allah laka dan me zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwajika kana neman yardan matanka wallahu ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai akan abin da kai abin da kai din nan kuskure ne ba daidai bane matan ka ne kuka shirya maka kai kuma ka hau an gane wani kaga ba laifi manzon Allah yayi ba amma Allah ya ce shi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai saboda me eh gadar da ran da ka shirya mishi ya hau saboda neman yardan matan shi dan yanzu na lafiya da wannan malamai suka ce idan matarka ta nuna maka cewa ba ta son ka dinga yin wata ɗabi'a ko da ba haram ba ne to ya zama mustahabbi gare ka kai ka daina wannan ɗabi'a misali matarka ba ta son kana hira a waje kana kaiwa ƙarfe goma ina ruwanki ina ruwanki ka ji ma yarinyar nan bai ba za ma a ce matan ba ko masoyiya ka ji ma yarinyar nan wani za ta ma iyaka wai wai ina da yawa karfe goma dan menene kaza kaza a ba ka ake yi ba in ta nuna maka ba ta so tana son ka dinga dawowa tana buƙatar lokacin kai dan yana daga cikin abubuwa guda shida wanda in ka baiwa mace to ka ba ta komai kuma za ka ga soyayya iyaka soyayya shine ka dinga baiwa matarka lokacinka ka zauna in za ta gaya maka magana yanzu akan maganar biyar da ta yi jiya ba za ta gaya maka maganan kai tsaye kawai a wuce wannan wurin ba su suna son tsawaita magana mu ko muna son ana takaitawa ita kuma za ta fara bayani ne jiya da na aiki yaro wajen wajen zuwa shefanin nan ya je ma ya daɗe bayan fadi ya daɗe nan kuma sai ya je siyo mu wata daddawa wacce take daddawar baƙo ni kuma na ce mai je gidan wanci ce ya siyo min kaza to da ya siyo din na zo na dan farin girkin kaɗan sai kuma kaza da kaza wai dai ana sa gaya maka matsalar da aka samu a girkin jiyan nan kaza ne ya haifar da shi a ce maka wani ka yi haƙuri girkin nan da aka sa an an samu matsala ne amma za a kiyaye bai ka kace shi kai a gaya maka ita kuma tana son ta maka wasu bayanai da za ka gano ai asalin ma abin da ya faru ba wai laifinta ba ne duka laifinta ba ne ita ma an ɗan mata wani ɗan rashin kyautawa ne wanda har ya ka samu matsala to mace haka take kuma dole ka zauna ka saurare ta a haka shi in to ya aka shi ko yare yin haka kai dai bari ai ban ji daɗi ba kaza da kaza masu tana son wannan to kuma dole in kana son zamantakewa da ita da jin daɗi sai ka dinga bata lokaci ta gama zazzage maka bayanan gaba ɗaya kana ji shi maka alaji na ka ji mana sai ka za ka fita ji mana ce to ina jinki ana fajira na a shago ne ka ji mana kaza da kaza ka karkafta alaji ji mana hmm sa'i ji mana ana fajira nan fa ba da kaya ne to ai ka tsaya mana ka ji ka san kafta gidan ne bayan zaka dawo bari bari ka ji ya da muhimmanci to to ina jin ki ka mun gane wannan to mata bayan Allah ne ba sa son irin wannan abu a ce kai kwata-kwata ba za ka dinga sauraron su kana jin kukensu kana jin abin da suke ainihin wato ƙoƙarin su gaya maka ba suna buƙatar lokacinka mun gane wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce walan a'uda lahu ba zan ƙara shan wannan ainihin wato me ba sima ba zauna ina fata mun gane wannan sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu liman tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya dace da mu don haka ila qaulihi ta'ala har zuwa fadin Allah madaukaki in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma har zuwa fadin Allah ta'ala wannan li Aisha ta Hafsata wannan ayar ta sauka ne akan wani Aisha da Hafsa wa id asarra an-nabiy ila ba'd azwajihi hadithan da fadin Allah ta'ala wa id asarra an-nabiy ila ba'd azwajihi hadithan ka ambaci ka ambata al'umma yayin da annabin nan sallallahu alaihi wasallama ya sirranta wani zance zuwa ga wani bangaren matansa an gani li qawlihi saboda fadin sa bal sharibtu asalan ichi mata a'a ni dai na sha menene na sha zuma ne an gane wannan ko bari sai mun karanta hadisi na gaba sannan sai ma ainihin wato fasar waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi haka nan Imam Muslim haka nan Imam Abu Dawud haka nan shi kansa Imam Nasa'i a cikin As-Sunan As-Sughra hadisin Ubayd ibn Umair daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda wannan hadisi ne wanda yake tabbatacce a wurin malamai kuma hadisi ne ingantacce الثالثة والعشرون حديثنا عشرين دعوه قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه إمام النسائي malam ibrahim ibn yunus ibn muhammad haramiyun ya ba mu labari shi kuma ya ce haddathana abi babana ne ya ba mu hadidi kenan wane yunus ibn muhammad haramiyun ko qala ya ce haddathana hammad ibn salama shi kuma ya ce hammad ibn salama ya ba mu labari an thabitin shi kuma daga thabit عن أنس شكما لك أنس أم مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقار مشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة منظر ألا يلا لو تبيوا يضعها وند منظر ألا ينسى لك الإجاء أنقاني an gane ma'anar sadakan ma'ana manzon Allah yana da baiwa wacce yana ainihin wato saduwa da ita ya halatta idan kana da baiwa a gidanka an gane shi ne ba shi ce mene kwarkwara ko su ne bayi mata waɗanda ka saye su ko aka baka su a wurin yaƙi ka same su ko wani abu mun gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sadaka da ita an gani ma'ana yana ainihin wato saduwa da ita falam tazal bihi aishatu wa hafsatu nana aisha da hafsa ba su gushe ba suna ta damun manzon Allah akanta cewa dan me zai dinga ainihin wato saduwa da tana baiwa alhalin su ga su yaya asan mata bayin Allah malam kishi kumallon mata ba sa fasawa an gane nana aisha da hafsa suka sashi a gaba hatta harramaha ala nafsihi har sai da manzon Allah ya haramta wa kansa yin sadaka da wannan ainihin wato baiwar tashi fa anzala Allah ta'ala sai Allah madaukake so kan da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi limatu harrimu ma ahalla Allah laka don me kake haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka tabtaghi mardata azwajika saboda kana neman kana neman yardan matanka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai kenan ita waɗannan ita su waɗannan jirgin ayoyi jama'a sun sauka ne saboda waɗannan qadiyoyin guda biyu duka guda biyu a lokaci guda na farko haramta wa kansa shan mene shan zuma a ɗakin wa a ɗakin zainabu bintu jahshin ina fata mun gane wannan jama'a yawwa na biyu fa shine saduwa da yake yi da da ainihin wato baiwarsa baiwa ce da sarkin misra ya aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ita cewa مارية القبطية مارية القبطية الله يقارى متى يدى وشاك الشيء منظر الله يأنتا تيا أوريتا تازم وا cikin jerin yan matansa ita ce ta haifa masa ɗa guda ɗaya banda Khadija an gane ita ce mahaifiyarwa ne Ibrahimul Mu'azzam wanda ya rasu ma yana ɗan ƙaramin yaro tun yana jariri ya rasu wanda manzon Allah ya bakin shi kwarai da gaske da rasuwarsa ina fata an gane har aka rawaito fadin sa sallallahu alaihi wasallam cewa innal qalba la yahzan lalle zuciya tana cike da bakin ciki wa inna bi wa la naqulu illa ma yurdi rabb shi amma ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah ya yarda kuma yake so wa inna bi firaqika ya ibrahima ya ibrahimu la mahzunun manzo Allah ya ce amma dai rabuwa da kai Ibrahim ba dadi muna cike da bakin ciki da damuwa na rabuwa da kai har ainihin wato hawaye ya dinga sauka idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana kuka ba kuka na ruri ba an gane irin kukan da ke da alaka da fitar da mene hawaye sai wani sahabi ya kalli manzon Allah ya ce wa anta ya rasulullah manzo Allah kukan mutuwa har da kai manzo Allah ya ce innaha rahma ai ba wai kuka nake yi saboda wani abu jin kai ne tausayi ne yasa ni kuka salawatu rabbi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula jama'a mun gane wannan ko to to na farko dai kun ga wancan abin ya faru na abin da ya shafi mene eh abin da ya shafi shan zuma sai dai a wasu riwayoyi ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa ummuna hafsa ya ce da ita na rantse da Allah ba zan ƙara sha ba an gane wannan ya ce walan a'uda ilaihi ba zan ƙara shan wannan zumar ba wa qad halaftu na riga na yi rantsuwa akan cewa ba zan ƙara sha ba amma Allah tukhbiri bi dhalika ahadan kacce yadda ki ba wani labarin wannan zancen ita wa kenan Hafsa da ya gaya mata to amma ka kumanta hadin baki ne tsakanin wa Aisha da Hafsa zai yi wannan labarin Aisha ba za ta ji ba za ta ji da kai ta gaya mata ke kunnin ki nawa kunni na biyu ƙarar ko da ganyen gwaza ki sha labari an gane wannan me ya faru kinji kinji kinji kinji yadda muka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya ji rashin zaman daga yau shikenan mun gama da Zainab wannan kuma an kulle an kulle shafin ta na fata mun gane wannan ta ga yawa wani Aisha Allah ya kara mata yadda an gani shine ma'anan wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi kaga ya ce mata kacci ba wani mai labari to kamar haka ne idan kuka yi waya da wani sai ka yarkudin maganarsa bai sani ba kaje kana sawa mutane suna ji wannan cin amana ne kuma tona wa dan uwanka menene asiri sai dai idan wannan zancen zai iya kai ga rasa rai an gane wannan ko kuma salwantan wata dukiya ko kuma bayar da shaida akan wani abu wanda yake na gaskiya wanda in ba a faɗi gaskiyan ba za a iya samu wata matsala babba to malamai suna cewa wa in tazaham wa in tazahama ahad al mafasidi yurtakabu al adna min al mafasidi idan abubuwan barna guda biyu suka hadu da juna ya zama kowanne sai an yi labudda ko dai ai wannan barna ce ko dai ai wannan barna ce an gane to sai a dauki wanda ya zamto mai mafi saukin a ciki mun gane wannan jama'a yurtakabu al'adina min al-mafasid sai ya dauki wacce take mafi kusanci daga cikin abin da yake na barna ina fatan fahimci wannan so wannan yana daga cikin jama'a abin da ke da muhimmanci kware da gaske a ainihin wato a rayuwar mutane su kiyaye wannan mutuncin mutum ne amana ce kamar ya baka ta magana kakka dauka ka gaya wani amma misali ya gaya maka cewa za mu je mu kashe wani ko zan sa a buge wani ko zan sa a salwanta rayuwar wani saboda ya mun kaza da kaza kai kuma saboda wai kai kana iya da sirri sai ki faɗa sai bayan da aka ji aka mai ta'addin shi aka shi to ni da ma ya ga ya mun cewa zai kaza ce to me yasa ka ga ya ba to ai kai a ce na tona kaga wannan wannan barnar ta fi me ta fi wancan barnar saboda haka sai ka dauki mafi sauki a cikin sai kai ya kamata mu fahimci wannan a ƙa'idar shari'a ina fata mun gane amma in babu wani abu da zai kai zuwa ga wannan to ba daidai bane kamar za a ce haramun ne kai aikata wannan an gane wannan kada kai rakodin maganar ka je kana nuna wa wasu ko kana faɗa wasu na ji musamman abin da ya zama mare daɗi ko mai daɗin ne ma wani baya son ya ji labarin cewa da shi kake wannan zancen mai daɗi to kamar mushi kayan shi Allah ya sa mun gane to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sirranta wannan maganar ga ita wane na hafsa tace mata kar ta gaya wa kowa wannan maganar saboda haka ita kuma ta gaya wa nana Aisha Allah ya kara mata yadda an gane wannan ko sannan akwai fadin nana Hafsa Allah ya kara mata yadda cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل من زن الله yana san abubuwa masu zaki da kuma zuma saboda galibin abu mai zaki jama'a yana ƙara mu kokolwan mutum yana wanke kokolwa kuma galibin abu mai zaki baya barin kokolwa ta bacci misali kana son kai karatu da daddare kana son ka ɗauki tsawon lokaci kana karatu to ka nemi wani abu mai zaƙi ka sa a bakin kana an tsotsa insha Allah za ka yi daɗewan gaske baka yi bacci ba saboda zaki yana hana kwakwalwa yin bacci ko direbobi ne a mota za a tafiya mai nisa suka nemi rake ka aje a gefe gaban umi ne ya sani ko in ka nemi rake ka aje a gefe kana dan gatsa shi kana shaya na'am yana watsakar da kwakwalwa an gane ko ni in na fara tuki na fara tafiya to sai dai in nemi dabino ko rake ko wani abu mai zaki in aje ina tafiya ina sha farko zan tafiya lafiya kalau ba abin da ke damuna amma da rana fara jin dan yiwu ido ya fara zafi haka to sai in dauko ina fara sha sai ji kokolta watsaki ina fata mun gano sai ka ji idan ka ya bude ka shiga ban tafiyar ka lafiya kalau wasu kuma kokura suke yi ko wasu sai shi kurkura ana tuƙi ana kurkura eh haka ne kowa da irin yadda yake ji a jikinsa wani za a ga yayi ba abin da ke faruwa zai yi kurkura ya cigaba haƙoƙinsa yau da gobe wani kuma in yayi Allah shi kyauta an ce muna ta faɗin cewa kurkura yana da amfani wasu ba sa son haka suna so ko a ce jiya ne a haramta to kuma halatta da haramta naka ne ko na Allah ne to Allah ka shirye da mu shi ne wannan kenan jama'a to sai wannan ayat ta sauka ya ayyuhan nabiyyu bari mu karanta ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahalla Allah lak dan menene zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka na shan zuma da kuma yin sadaka da ainihin wato baiwarka tabtaghi mardata azwajik kai haka ne kuma ka haramta wa kanka abinda Allah ya rita maka ne saboda neman yardan matanka wallahu ghafurur rahim to Allah ya gafarta maka wannan abin da kai amma abin da kai ba daidai bane qad faradallahu lakum tahillata aymanikum ai yaran ku cewa qad halaftu na riga na yi rantsuwa cewa ba zan ƙara sha ba ko sai ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya farlanta muku warware rantsuwanku an gani wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima a cikin wannan abin da shar'anta muku shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban taba yin niyyan aikata wani abu ba da na yi rantsuwa cewa wallahi ba zan yi kaza ɗin ba face daga baya in ne tunani na gane wannan abin alheri ne sai in aikata wannan abin kuma in ka fara rantsuwa ta haka muke a yau wani ma saboda kada ya alheri sai ce wallahi tallahi ba zan yi ba nan da nan ai ba gashi ai na ga na rantsi na ga na rantsi wai tun da an rantsi an gama kenan kaga shi wannan yana yin rantsuwa saboda ya rowa ne yana rantsuwa saboda kada ya alkhairi ne a'a ba haka manzon Allah yake ba in dai kai masoyin manzon Allah ne aikata abin zaka yi kai ka fara rantsuwa ka fara rantsuwan nan ba azumi uku bane kawai mu ne muka ce kace wallahi ba zan yi azumi ba wallahi ba zan yi azumi ba wai an mai da kafarar rantsuwa ta zama mene azumi a'a ba haka bai wanda kuskure ne ba daidai bane abinda Allah ya faɗa فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم كفارة رنطوة شيني كتشد متاني قوما دقا ما في تكاتكين أبن دكوتي تشد إيالنكم misali ka aikata abin za ka yi bikinan kafara kullum an dafa abinci sai a sa abinci a kula gwargwadon wanda mutum ɗaya zai ce ƙoshi sai ka ba shi ce ƙoshi har zuwa kwana goma shi kenan an wuce wannan wurin yanzu an bai maka sauki ba kan azumi eh auki suwatuhum na biyun kenan in baka samu wannan ba ko baka da halin ciyar da su an gani auki suwatuhum ko kuma ka dinka musu kaya ka sai yaji kawai ka dinka ma yara ko mutane guda ko miskinai guda goma kaya aw tahrir raqaba ko kuma ka yanta wuya ka yanta bawa ko baiwa aka ce faman lam yajid wanda bai samu duka waɗannan guda uku bane fa siyamu thalathati ayyam to sai ya azumi guda uku kaga shi yana last option ne amma saboda yadda karancin addini da ilimi yayi yawa a cikin mu sai ga ana magana cewa wallahi wallahi ni ba zai kafara wallahi ba zai azumi ba shi ya dauka azumi uku ne kawai saboda tsabar ruwa a'a so ake yi idan kai rantsuwan ka aikata abin to kai ma wasu kuma alheri sai kuma Allah ya baka lada tunda ita maka fara mai ce ibada ce duk da an wajabta maka kai kuma in kai Allah ya baka ne ka musulmi dan gatan Allah jama'a mun gane wannan mun fahimci wannan zancen to Allah sai ya ce qad faradallahu lakum tahillata aymanukum Allah ya farlanta muku ne warware rantsoyinku idan kun yi wallahu alimun hakim Allah masani ne game da abin da yasa ya shar'anta muku wannan hakim kuma mai hikima ne a cikin shar'anta muku wannan dan ya san zai zai muku alkhairi na'am A'a duk so ɗaya shi kenan ka gama da mutum ɗaya. Da za a dafa kaɓakin abincin adadin wanda mutane goma za su ci su ƙoshi kenan. Eh, kawai madadin guda goma ne ka kira suka dafa abinci wanda mutane goma za su iya ci su ƙoshi. Aka ba su kawai su ɗan ci abincinsu ko sun dakawa ma ba ruwan kai. An gama. Dan zamanin Anas ɗin Malik Allah ya ƙara mishi yadda da baya iya yin azumi. Shekaru sun kai yatsu bai iya yin azumi. abin da yake kawai ramadana ta shiga kawai sai ya sa a dafa abinci kabaki guda wanda adadin mutane 30 za su ci su koshi shikenan sai ba mutane su ci su koshi kenan ya gama azumi shi ba maganin kullun sai ya dauki abincin an ba wani ba tun yana da hali manzon Allah ya mishi addu'a Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi ya mishi wannan addu'ar Allah ka yawaita ma Anas dan Maliku ya'ya da dukiya kuma ka sanya mishi albarka Anas dan Malik sai da ya haifi yaya kusan 100 eh kuma sai da ya shekara kusan 100 a duniya yayi tsawon rai kware da gaske Anas dan Malik mun gane wannan so musulunci ba kamar yadda kika suranta a kwalwarka bane ko tunaninka shi yasa ba a san mutum ya zanna ya zanna baya karatun addini kaga wannan karatun yau kan ba za mu yi ba amma kuma da muka yayi mu ya fa'idantar ba zai yi malami ya zauna a gabanka abinda ake karanta a littafi kadai zai gaya maka ba yana da wahala dalilin da ya sa wasu malaman in ba su nazari ba kenan su ce maka yau ba karatu ba wai ba zai iya biya muku wannan karatun ba amma akwai wasu fa'idojin da yake son ku samu a karatun a saita muku shi yadda za ku fa'idantu in ba haka ba kuma akwai matsala jama'a mun gane wannan to sai Allah ya ce wallahu alimun hakim sai Allah ya ce mi wa in asarra an-nabiy ila ba'd azwajihi ka ambata wa mutane ka tuna wa mutane labarin yayin da annabin nan sallallahu alaihi wasallam ya sirranta wani bangare na matansa wani zance hadisan bayan sun yi maganar da ita sai ya dawo wajenta falamma nabba'at bihi yayin da ya zo ba ta labari wa azharahu Allahu alaihi Allah ya bayyana masa dalla dalla abin tun daga farko har ƙarshen abin da ya faru sai je ga mata ce Hafsa yanzu ke saboda Allah mun yi magana da ke anan kin ce ba shi ga yawa kowa ba sai ne ji ji maganar nan to sai ta dauka ai Aisha ce ta faɗa wa Annabi saboda ta matsala saboda ita Hafsa ta samu matsala da Annabi Aishan kenan ai duk da aka yi Aisha ta gaya maka wannan magana dan ban yi magana da kowa da ita ba sai Aisha to kuma irin wannan ma yana faruwa tsakanin mutum da mutum Allah ya maka ilhama kawai ka ji cewa kaman wani yayi zance da kai ko ya gaya mutane da yawa zance akan ka kamar game da kaza da kaza kawai kana zuwa kan shi magana yanzu wani ka dinga zuwa kana maganganu a kaina kana cewa kaza da kaza sai fatina oh mun yi magana da alhaji mun yi magana da ladar mun yi magana da wani yanzu wani sun tona mu asiri kenan kuma wallahi ba mutum daya da ya je magana shi kawai Allah ya kinsa masa aransa ayyana haka ko wani man Allah ya so ya bayyana mishi a mafarki sai ya bayyana mishi sai ya gani ina faruwa ballatana kuma annabin Allah to shi wahayi aka yi masa cewa kaji kaji kaji abinda matan ka shirya suka yi maka da kuma ya tashi mai da mata magana arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai ya faɗa mata wani bangaren abin da ta faɗa din sai ya kauda kai a wani kan wani bangaren haka ake yi in mutum ya maka laifi ko ya gulmanka kada ka ce duk abin da ya faɗa akan ka ranka ta kaf sai ka juye ka faɗa ka so na mar asiri a'a sai ka dan tsinci wani abu kawai ka ce a'a sauran ma na bari ne kawai haka ake yi to wannan shine cika da karamci mun gane wannan ba kai ta zuba ka zama koje kai ta zuba zance kada kai haka ka zama magana isu ka kai wannan zamto cewa ainihin wato ka faɗi wani ɓangaren ka kau da kai akan wani ɓangaren wannan shi ke nuna cewa kai karimi ne an gane wannan Allah ya shiryar da mu falamma nabba'aha bihi yayin da ya bata labarin abin da ya faru qalat tace shi man anba'aka hadha ita ma za ta kame mai kenan tsiye yanzu ya gaya mata yanzu ke kaza da kaza a wa ya gaya maka ba ta tsiye ba kenan qala nabba'ani al-alim al-khabir yace wanda ya bani labari shine wannan masanin me ba da labari akan komai sai ta gane ba Aisha ta faɗa ba shi in ta tuba ila Allah in ku tuba zuwa ga Allah to shikenan kun tsira Allah sai ya yafe muku faqad sagat qulubukum amma rizqatun ku sirga sun karkata akan wannan abin da kuka yi wa in tawahara alaihi amma idan kuka haɗa kai kuka nemi ku ku ƙara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu na haɗin kai irin wannan kuwa harshe shi fa inna Allah huwa maulahu to Allah da kansa shine majibincin lamarin manzo Allah wa jibrilu da malaika jibrilu kai wa salihul mu'minin da salihan mu'minin duk kowa zai goya mishi baya banda ku biyu za ku iya da su kai bayan waɗannan ma wal mala'ikatu ba'da zalika zahir duk mala'ikun Allah rankata kaf a bayan Allah da da mala'ika Jibrilu da mu'minai to za su goyi bayan annabi za ku iya da su ba ku iya ba ina fata an gane manzo Allah ke dan gatan Allah Allah ya karin salati da aminci ya daraja gare shi da haka jama'a kun ji dan haka daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta wa kansa shan zuma ya cigaba da shan kayan shi ya kuma cigaba da yin sadaka dawa ya kuma yanta wancan baiwa tashi ma ya aure ta ce mariyatu alqibtiyya Allah ya kara mata yadda dan shi auren manzo Allah ba irin namu bane manzo Allah kace ina son ki na aure ki shikenan aure ya dawo shi ba shi sharadin wani la nikahun illa ku faɗa mana miji ko kuma tani إلا بولي وصداق وشاهدينه شاهدين عدلين to wannan ba wannan sharadin shi auren manzo Allah kawai yace ina son aure ki na aure ki shikenan aure ya dauri ba maganin a ce wai sai an ba an tara mutane an yi shela an yi waye waye duk ba ya bukatar wannan shi yasa lokacin auren Safiya kawai an ga manzon Allah ya sauko da ita ne akan akan akan darbukarta irin dan gidan nan da ake a saman mi a saman raƙumi an ga manzon Allah ya kawo dabino da cikui da dan mai hais an zo an shimfida abin nan an ci daɗi malam ana gama waliyar kace manzon Allah wannan walima ne ce na aure Safiya bintu Uyayyin ne ba maganin a ce an tara mutane ga waliyin wani ga waliyin wani shi na aure ta ne shi kenan zai ya kare ga kuma sadakin ta na bata shikenan aka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta zo za ta haura kumin sai manzo Allah yi sai sai durkusa ta taka bayan shi ta wasa mar raƙumi sallallahu alaihi wasallama saboda girmama mata kai ma ka da mota haka ne kai ka zo kana shiga kawai ka ja kofa kawai bam ka rufe a'a in ta za ta shiga mota sai ka zo ka buɗe mata ta shiga ce wata ɗan gyara mana in ka gyara sai ka rufe kofan sai ka zaka ka shiga motar ka karamci kenan ai ana koya daga wajen manzon Allah ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah yawmal akhir wa dhakara Allah kathira saboda ka in ka shiga gida yanzu an ka shiga gida yanzu tace sai ka mata dokin lado to ka tsuguna kawai ta hau yawwa yawa kawai in tashi yau tana son ka mata dokin laro ne ka dan tsuguna kana kana rarrafa na taho bayanka kana mata kana mata wannan shikenan kai mata wallahi malam kai mata eh soyayya ne kuma jin dadin ta ba ta mantawa ba sannan ma ai sai da kamun kaza ko ta rana kawai ana falo za a shiga daki ce maka ni wallahi ba zan iya ba dan Allah dan goye ni dan dauke ni kamar ka taski jiki kawai haka zaka kinkime ta kamar kincimation eh in kuma goyo ne ka goya ta ka kai ta ciki daki ka ajiye ta kuma ka bata hakuri ya hakuri ne daukan namu ne kin san saboda an dan kwana biyu kuma ga abin nan shi ta ai ba kai masoyi kai ma sai don dadi ya rike ka an ce maka masoyi sai ga fufar nan tana babbacewa na fata gada wannan Allah ta'ala ya samu dace Allah ya tsare bada imanin mu sai mu tsaya kan wannan hadisi insha Allah ta'ala an gane ko in muka zo sai mu tashi akan hadisi na gaba wanda zai yi wani magana ne daban akan sauran maganganun nan Allah ta'ala ya samu dace Alhaji ya ta dari ya ji daɗin wannan karatun eh ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا رب العالمين يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو ممن تاد مغانا لتشا يو أو كي لتشا تما تاكا ميد مكي بياني أجيا يو كرفي ترد ربي لإذن الله نسافي za su haɗa wannan masallaci domin ainihin wato a gudanar da ƙarashen goron sallah wanda ba mu ƙarashe ba insha Allah ta'ala muna fata Allah ta'ala ya bada ikon halatta assalamu alaikum warahmatullahi baka ja muddin da yawa ba amina tashi lafiya za ka rawa su ana tafiya muku soyayya dai a hankali a hankali kun yi aure a gaba za ta ɗan gabu.
كشفت البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة يرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد كشفت البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة يرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد أيها الإخوة
ya tsaya أنا اليوم إن شاء الله تتحدث حول توقيت القدماء والرؤساء
ya aka yi sai da fana danna fana fara ba kuma za mu cire shi a can ba ta kyauta ba wannan ko sai fana danna fana fara amma ta rage kawai ta gada mata ne ranar mun yi bidiyo da ita wata ɗau murya ba ga wannan ta zo ta wani hauka
وعليكم السلام ورحمة الله eh to wai ai bayani wai ai misali eh to ai kaga saboda kai ne muke tsarin ka zama ka kowa adalci
eh a wani gurin ko
a wai da ma haka gida ne ka ai wani gurin da ka faɗa din nan ni da kace wai ko da halin durƙusa a wani شتت البدعة وكل بدعة ضلالة ya kun san bidiyar wannan kuma to kai ma din ma da mun ɗabari wa nan ka ga sai ki ga kamar da to ai ba komai
in ban da sai kwana gida sai ka fito sai ka fito waje fa sai kuma ce wai sai ki wannan magana da ya kamata a yi shi a to haka sun zo ai wallahi gaskiya haka zaka ji hakuri dai
abin na zama da mutum ba wanda suka ɗan kwamitin ba kwarai yanzu za ce kamar suna tsotsa abubuwa eh na rayuwa ana ɗan su na shi da abu ya take ya take ya take rikice wala haka ciki ai mata mata bayan Allah ai ba za ka taɓa yarwa su irin wannan abu
kuma irin wannan ne da mata biyu ƙarin ɗin to idan aka rage sa'an mai gida bai fahimci haka ba ko to ya kamata idan sun ware ɗin shi ya haɗa kai da ita sosai don ta je sauƙi haka yi mana wallahi ta zafa haka ake yi eh